الرحمن الرحيم قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الإمام ابن الجوزي يشي الباب الثاني الموسم الثاني بابي نبي الموسم الثاني لوكشي نبي لوكشي نبي نشي كرن دان أدم لوكشي نبي نرعيوة دان أدم kamar yadda ya kasa mana rayuwar dan adam matakai biyar mun ji matakin farko da irin abin da ake son a ma yaro wanda daga ranar haihuwarsa har lokacin balagarsa balagarsa ma ya haddade ta da shekara goma sha biyar duk da ya mana kan da garki cewa zai iya yiwuwa wa kad ya taqaddamu aw ya ta'akhkhar wa kad ya taqaddamu aw ya ta'akhkhar ko to faslun fasali a ƙarƙashin wannan babin na biyu mausimu siyanatin nafsi wa jihadil hawa wannan lokaci ne mausimu siyanatin nafsi lokaci ne na tsara kai in mutum ya kai shekara sha biyar to lokaci ne ya tsara kansa daga abubuwan da za su kai shi ga halaka su sa shi ya shiga wuta sa shi ya saba da Allah madaukakin sarki wa jihadul hawa kuma lokaci ne na yaƙar san zuciya domin a daidai wannan lokacin kuma san zuciya ke yawa abubuwan mutum lokacin suke cika a lokacin mutum yake jin kwakwalwar shi tana tashi a lokacin yake jin sha'awar shi na ƙarfi abubuwa da yawa a lokacin da aka tattara ma ɗan adam to wannan matakin yana da haɗari shi yasa kake ganin masu tarbiyya su ce ma wannan matakin shine marhalatul murahaka ko kuma marhalatul bulugh tana da haɗari mala yace fi zikirin mausimi sani a game da ambatan lokaci na biyu a cikin rayuwar ɗan adam wa huwa min zamanil bulughi ila muntaha shababi shine daga lokacin balaga ila muntaha shababi har lokacin ƙarshen ƙuruciya lokacin da mutum zai kai ƙuruciya ya gama ƙuruciya ba zai lissafa kansa a cikin masu ƙuruciya ba in ana maganar samari ba zai sa kanshi a ciki ba wa hadha huwa al-mawsim al-a'zam wannan shine al-mawsim lokaci al-a'zam wanda yafi girma alladhi yaqa'u fihi al-jihadu lin-nafsi wanda ya karrai ke afkuwa a cikin sa mawaƙi ne hikima ya ce wa sharru khisalil mar'i kuntun wa ajinu fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu ajina yace wa sharru khisalil mar'i khisalil mar'i mafi sharrin lokutan da dan dabi'un dan adam suka fi hadari kuntun wa ajinu shine lokacin da mutum yake matashi shine kuntu kuntun wa ajinun da kuma lokacin da mutum ya zama tsoho baya iya miƙewa sai ya dogara da hannayensa shine ajin sai ce fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu ajina gani na zama matashi kuma yanzu gani na kai matsayin tsoho ban iya tashi sai na dogara da hannayena guda biyu ba zan iya miƙewa ba to wannan matakin yana da haɗari wannan matakin na samartaka abul atahiya yake cewa inna shababa wal faraga wal jida مفسدة للمرء أي مفسدة مفسدة للمرء أي مفسدة شيء شيء إن الشباب والفراغ يتي قاد الشباب لوكا تنقروشيا والفراغ جزما با أيكي والجدا دوداتا قد متنا دوداتا تو مفسدة للمرء suna bata mutum mutum matashi to ke haƙuri sannan mutum ya gaibe ya zauna bai da aikin komai mutum bai da aikin kuma ita zuciya ba ta zama ba ta da aikin yi wannan bugawar da take ana nufin tana nufin kai aiki دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر تاني duk bugawar da zuciyarka za ta yi kasan kana da wani abu mai amfani da kake yi ran ka zauna ba ka da abin yi to ita zuciya za ta samu maka abin yi shine yake faɗi yake cewa menene abul atahiya kuma yake faɗi yake cewa menene marhalatu shababin nan ashababu marhalatu tafali yace kaga kaga marhala ta kaga marhala ta matakin samartaka ta wannan matakin karkacewa ke in ba Allah ya tsara mutum ba sai ya karkace shine ce rawa'iul jannati fi shababi yace amma kuma duk da haka abubuwa na burgewa waɗanda suke cikin gona mai kyau to suna cikin samartaka in waɗanda kai sun yi wani abin arziki a irin waɗannan shekarun suke tsayawa su shirya ma kansu shekaru ne masu mahimmanci a rayuwar ɗan adam sau da shi ne sai ke cewa allazi ya ƙau fihi jihadu lin nafsi wanda yaƙar rai ke afkuwa a cikin wannan lokacin wal hawa da kuma yaƙar son zuciya wa galabati shaitani sannan kuma da rinjaye shaiɗa sai ka yaƙi waɗannan abubuwan guda uku annafsu alhawa sannan galabatu shaitan dama su ne a ada na mutum guda uku nafsi wa iblis wa duniya wal hawa annafsu wa duniya wa iblis wal hawa wannan abokanan gaban ka ne guda uku kuma abokanan gaban ka ne duk kana son Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yace abokin gaban ka ne amma kana son abokin gaban ka amma kana son shi kuma sannan a ada'un min ad-dakhil ne a ciki suke daki ɗaya kuke kwana kaga idan abokin gaban ka a waje yake kaga irin shirin da zaka mishi amma a cikin gida daki ɗaya tare kuke kwana ko da yaushe to ya ka iya da shi kaga akwai ban dole sai mutum ya yi mujahada wa bi siyanatihi da tsara wannan matakin na wannan rayuwan ne wa bi siyanatihi da tsara wannan matakin na rayuwa ne yahsulul qurbu min Allah ta'ala ake samun kusanci da Allah madaukakin sarki mutumin da ya tsara kansa a waɗannan lokutan to lokacin da zai samu kusanci da Allah ta'ala kenan wa bitafriq fihi da kuma sakaci a cikin wannan lokacin ne ya ka'ul khusran azim ake samun asara mai girma asara mai girma take afkuwa a cikin wannan mutumin da Allah ta'ala ya taimake shi ya tsara kansa a daidai wannan matakin to sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya samu kusanci da Allah ya zama qaribun min Allah amma idan mutum ya sakaci kuma ya afka cikin badala to shi kuma sai ya zama ba'idun anillah wa bi sabr fihi ala zalal sannan kuma da hakurin da mutum zai yi a cikin wannan lokacin ala zalal game da zane a lokacin mutum yake zamewa yusna ala sabirin ake yaban masu haƙuri a wannan matakin duka haƙuri uku fa haƙuri ukun nan as-sabru ala ta'atillah as-sabru amma asiyatillah sannan as-sabru ala al-masa'ib ko as-sabru ala aqdarillah haƙuri a game da yi ma Allah biyayya haƙuri a game da saban Allah haƙuri akan jarabawar da Allah zai ma mutum a wannan lokacin ne duka zaka ga abubuwa na fitowa shine wa bis-sabri fihi da haƙurin da za a yi a wannan lokacin a wannan matakin alal zalal akan zame da mutum zai iya samu na ɗabi'a yusna ala sabirin ake yaban masu haƙuri a irin wannan lokacin kama usni ala yusuf alaihi salatu wassalam kamar yadda aka yaba annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam a wannan matakin ne in ka ɗauki in ka ɗauki in ka ɗauki yadda malaman tafsiri suka fito da dalilan da za su ja annabi Yusuf ya amsa gayyatar imra'atul azizi mata al-aziz za ka ga abubuwan gasu nan daga cikin malamai suna cewa na farko huwa fi marhalatil futuwa yana cikin mataki ne na kuruciya mataki ne na kuruciya yake kai na biyu hiya jamilatu ita kuma kyakkyawa ce ba wai mace bace haka nan fa wannan uwar gijiyar tasa wannan imratul azizin kyakkyawar mace ce na biyu kenan sannan na uku hiya allati talabathu ita ta neme shi ba shi ya neme ta ba sannan kuma na uku na hudu huwa fi manzilil gurba ba kunta ya je ba wanda ya san garin su tsintar shi akai a cikin rijiya tsari mutum ya fi jin kunya ya abu a garin su musamman mutanen da an mutum ya wani abun banza sai dai ba gari ka gani sannan kuma na biyar daga ita ce shi ba wanda ya gansu amma duk da haka ya ce ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya ya ce ma'azallah wallahi Allah ya tsare ni da in aikata abin da ke neman in innahu rabbi ubangiji na ahsana masuwaya ya kyautata mazauni na ubangiji na ya kyautata mazauni na tunda na fito daga rijiya ga na a fada a gidan sarauta kuma aikata wannan abun ban gode ma Allah ba tasirin farko kenan innahu rabbi ahsana masuwaya ai mijinki ne gidana ne ahsana wasuwa ya karɓe ni hannu bibbiyu ya za in mushi wannan yaudara ba zan yaudare shi ba ba zan ci amanarsa ba ka gani ko to da wannan ne annabi yusuf alaihi salam ya am- ya samu wannan yaba Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayin mu da muka tsare su ba innahu min ibadina al-mukhlasin akwai qira'an mukhlisi amma qira'an mukhlasin tafi domin Allah ya tsare ka ai babban matsayi ne innahu min ibadina al-mukhlasin lalle yana cikin bayin mu waɗanda muka tsare su muka wanke su shine sai ke cewa in lau zalla da a ce annabi yusuf alaihi salam ya samu zamiye to man kane kunu to da me zai zama in lau zalla man kane kunu idan da ya samu zane ya amsa gayyata imra'atul azizi to da me zai zama kaga da ba zai zama abin da ya zama ba kenan da kuma abin da ya zama bayi da kyau kenan amma ya ce ma'azallah kalan nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ne da bai inganta ba ajiba rabbuka min ash-shab laysa lahu sabwatu ajiba rabbuka ubangijin ka yayi mamaki min ash-shab game da matashi laysa lahu sabwatun amma bai da karkata ta sha'awa hadisi ne da'ifi bai inganta ba ga takhrijin shi nan takaitacce a ƙasa yace hadisun da'ifun akhrajahu ahmad wa at-tabarani fi al-kabir an uqba ibn amir qalahu al-albani fi da'if al-jami' al-imam al-albani rahimahullah ya ambace shi a hadisi lamba ta 1658 a cikin da'if al-jami' as-saghir saboda hadisi ne bai inganta ba ajiba rabbuka min ash-shabi laysa laysa lahu sabwa ubangijinka yana mamakin matashin da za a ce bai da karkata ta sha'awa to dai karin magana ne da sai ka mai da shi karin magana sai ka ce ijab min ash-shabi laysat lahu sabwa kai mamaki ko ka ce ajaban lish-shabi ajaban lish-shabi laysat lahu sabwatu kai mamakin matashin da za a ce bai da karkata ta sha'awa sabwa kaga sabuwa saba sabanin kalfu'adu falam tuzighu kaga saba karkata ko eh wa illa si asbu ilayhinna wa akun min al-jahili asbu ai anil in ka ce saba ya zama me kenan mala wa yaqulu Allah ta'ala sannan aka ce Allah ta'ala ya faɗi a cikin alhadithul qudusi ayyuha shabbu tariku shahwatahu ya matashin da ya bar sha'awarsa min ajali saboda ni anta indi lalle kai auri na ka ba abi mala'ikati matsayin kuɗi da mala'ika wasu daga cikin wasu daga cikin mala'ikuna saboda ba ka da laifi ko shi ma wannan bai inganta ba بعد تخريج سنن دانك تقيتشي أقاس يقامكو أورد هذا الحديث ابن كثير في البداية والنهاية عن أمر بن الخطاب وقال حديث غريب حديثي غريب أما شو حديثي غريب بعين نبن حديثي بإنجان تبع أنا نكي مغانا وكذلك أورده الغزالي في الإحياء الإمام الغزالي أتشين إحياء علوم الدين يا أم بشيش وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار لما في الإحياء من الآثار والأخبار الإمام العراقي أتشكل تاف تخريج سديما ديما إحياء علوم الدين يتي رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف حديثه الذي إن أنت عندي كبعض ملائكتي كي كمان وصدق تشم ملائكونان لا أصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي دان أدم بدي إذا ما ملائكة با دان أدم بدي إذا ما ملائكة با إذا دان أدم إذا ما ملائكة رايوشي بذات زما ديدي با سو دشي دان أدم Allah ta'ala ya halicce shi daga sinadarai biyu ne fa idza nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidi eh wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin qala tin ya rabbi anta khalaqtani min tinatin faman alladhi li usulihi la yunzi'u Allah ya halicce mu daga ƙasa wannan ita ke bada damar mutum ya sha'awa ita ke bada damar mutum ya tunanin zama a duniya wannan bangaren sannan bai za sawaitu wa khalaqtu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi sannan Allah ta'ala ya ce idan na halicce shi na hura masa raina to wannan kuma shi ke sa ka ka ɗaukaka kai ibada kayi kama da mala'iku ke faslun faslun alhassu ala ta'allumi fi hadha al-mawsim kuji yanzu duk mafiyancin mafiyancin ku da a wannan matakin kuke ko ba haka bane alhassu ala ta'allumi fi hadha al-mawsim kwadaitarwa da yin kaimi a game da neman ilimi fi hadha al-mawsim a wannan lokacin in mutum ya bari ya kauce ma wannan lokacin ya sakaci da ya karatu a wannan lokacin ba wallahi mutum ya shiga uku rayuwar shi ba za ta yi kyau ba daga shekara sha biyar har zuwa shekara talatin mafi yawancin ku a wannan matakin ku ce shekara goma sha biyar zuwa talatin kaga wannan matakin mataki ne mai muhimmanci sosai ba a sakaci da shi wal ya'lamil balighu mutumin da ya balaga ya sani أنه من يوم بلوغه دجران الدي بلغ وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل يا وجب أغريش يسن ألا دليل لا بالتقليد باتهن تقليدا شيبا يسن ألا دليل دليل كما wanda aka ciro shi a littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata suka fassara shine ake cewa alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma alkitabu was sunna ala manhaji salafil umma سلف الأمة سونيني فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر ثم الصحابة عند فقدك سنة فأولاك أهل نهل وأهل بصائر وكذاك أقوال الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر قرآن سنة سنن فسر الصحابي سنن تابعي سنن تابعي sannan atba'u tabi'in fassarar kar ka wuce wannan in ka wuce ka halaka hada i'tiqadu shafi'i wa maliki wa abi hanifa thumma ahmad yanqulu fa in ittaba'ta sabilahum fa huwa hidun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwad haka shekul islam taymiya fadi a cikin lamiyarsa wannan nan su ne aqidar da zaka tabbata akan ta ka huta ba rigima ba za ka shiga hayaniya ba in ka dau aqidar waɗannan magabata shikenan ka huta to balagagge mutumin da ya balaga ya san haka duk mutumin da ya balaga ya san haka kuma wajibi ne baba ya zauna da ɗan sai koya masa wannan ya sanar da shi cewa ka kawo wannan lokacin su zauna sai su je suna wata firar da ba shi kenan ba yanzu iyayen da ba su da kunya suke haɗuwa da 'ya'yansu su firar ƙwallo wancan yana Chelsea wancan na Manchester wancan yana Real Madrid menene me yasa ba za a iya zama da dan shi koyar da shi abubuwan da suka shafi hukunce hukuncen bulu balaga ba suna yi ba sa yi wa yakfihi min ad-dalil ru'yatu nafsihi mala yace dalilin da zai ishe shi ma shine kalli kansa wa fi anfusikum afala tubsiru wa fi anfusikum ka kalli kanka ya Allah yi ka yanzu ka dauka wannan hancin da kake takama da shi har a rika nuna wani a ce wani ya fi wani hanci in aka tashi nuna wani kyakkyawa ne sai a ce yana da hanci mai kyau hancin shi dogo to ka ɗauka da Allah ta'ala ya ɗauki hancin na ya maka shi a saman kai shi kuma na aka yi shi shafaffe ya za ka zama ko kuma Allah ya tura ka kamar kwaɗo ka rika tsalle ya mutum zai zama wafi an fice ko a fala to kullum mutum ya tsaya ya kalli kansa shi yasa manzon sun yace in ka kalli ago ka kalli madubi ka yi addu'a Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah kaman yadda kai diri na mai kyau ka halice ni kyakkyawa ya Allah ka kyautata dabi'una wannan babban abu ne mutum ya rika yi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ka kalli yadda Allah ya halice ka fi ahsani taqwim Allah yi ka da ga kana Allah bai yi ka kwado ba bai yi ka akuya ba wa tartibu a'dha'ihi sannan da yadda Allah ya jeranta maka gabobinka ga sanin sankata sankata fa ya'lama sai ya san annahu la budda li hadha tartibi min murattibin sai ya san cewa lalle wannan jeranta gabobin da akai akwai wanda ya yi su ko la budda li hadha tartibi min murattibin tabbas akwai wanda ya jeranta su kama annahu la budda lil bina'i min banin kamar yadda dole gini akwai wanda ya ginin nan yanzu wannan ginin da muke gefe ga su nan wannan da wannan akwai wanda ya yi shi ba haka nan kawai aka ga ya tsara ba har ginin annabi sulaimanu alaihi salam da ake badawa falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi ai gini aka ce malaman tafsiri suka ce gini yace su mishi ko kaga ba haka nan kawai aka ce aka ginin ya tsara ba sannan mala ya ce wa ya'lam sannan kuma ya sani annahu kan nazala ilaihi malakani to a wannan lokacin mala'iku guda biyu sun sun sauka a gare shi yashabanihi suna tare da shi dula da harhi tsawon rayuwarsa ya ji a ransa nan malin ya ɗauki cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid cewa raqibun daban atidun daban wannan ƙauli ne da malamai suka yi sabani a kansa akwai masu ganin cewa raqibun atidun malakun wahid mala'ika ɗaya ne wasu kuma suka ce raqibu daban atidu daban to duka wannan dai maganganun suna nan wa yaktubani amalahu sannan suna rubuta aikin da yake wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi lalle akan ku akwai matsara hafizi matsara masu tsaron ku kiraman masu daraja ne su katibina sannan kuma suna rubuta duk abin da suke kuke ya namuna ma taf'alu suna sanar da abin da kuke aikatawa duk abin da kuka yi mala'iku na rubutawa wa ya'ridanihi ala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala sannan suna kaima Allah suna bijiran mu da Allah wannan aikin suna ardin sa ga Allah suna kaima Allah cewa ga abin da bayi suka yi shine mai hikima yace idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibun idan ka kebe daga kai sai kanka to ka ce khalawtu ai gani yanzu ba mai gani na ba in fararraje ولكن قل علي رقيب قسي الله رقيبنا ننا قلونا نسائد شيني رقيب قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أشي ما ذا آينا وإن عليكم لحافظين للي تبس أقنكو أقوي ما ترى ما تترنكو حافظين ما ترنكو ما تترنكو كراما كاتبين ما تدرجاني كاتبين كما مغبوطة rubutu Allah ya koya musu rubutu ya halice su don su yi wannan aikin ya lamuna ma tafa'alun suna sanar da abin da kuke aikatawa qala muhammad ibn al-fadl al-imam muhammad ibn al-fadl wanda ya shahara da al-balkhi shi na ke ce masa al-balkhi ɗaya daga cikin az-zuhadul ubbat ɗaya daga cikin bayin Allah ya rasu shekara ta 319 yace منذ أربعين سنة يشي والله shekaru arba'in. ma amlaitu alakati wa iya sayyi'atan ban taba yin imla'i ban taba yin shiftar mummunan aiki ga marubuta na guda biyun nan ba shekara arba'in bai saba ma Allah ba منذ أربعين سنة ما أمليت على كاتبي سيئة شكرا أربعين نيدي أبن لنا سني بني شبتا أي شبتا كتير مصر ما ما كتير سرقو تابا ما كيبا بزا سرقو تابا ma amlaitu ala katibayya sayyi'atan ban taba shifta ga marubutan nan nawa guda biyu ban yi musu shifta mummunan aiki ba walau fa'altu lastahyaytu minhuma da na aikata haka sai na ji kunyar su kara arba'in wane mutum in wannan bayan Allah suna nan akwai su fa da gaske ba wai na wasa ba kuma wannan ba kururu ta kai bane ba kururu ta kai bane yana faɗin haka ne tahaddusan bi ni'matillah kuma yana yi ne dan yan baya ‘yan baya su sani cewa ga abin da magabata suka yi falyan wuri abdu bawa ya kalla fi ma ya tafi an amalihi cikin abin da zai ɗaukaka na aikinsa fa in zalla idan ya samu zamiye to fayarsa fayarfa uzzalala bi taubatin sai ya ɗage wannan zamiyan da ya yi bi taubatin da tuba wasu birakin kuma sannan ya riski aikinsa da ya mummuna idan ya aikata mummunan aiki ya samu zamiya kenan to sai ya tuba to yana tuba kuma me wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha idan mutum ya mummunan aiki to sai ya aikata kyakkyawa bayan tuba kenan wal yaghudda tarfahu sannan mutum ya kasance ya rantsa idansa daga kallon haram akwai littafin a sheikh abu amma mahmud al-misri littafi ne mai kyau da ya sa su ya sa masa suna kaifa ta wuddu basarak littafi ne mai kyau dan karami kaifa ta wuddu basaraka na abu ammar mahmud al-misri sannan akwai babi mai kyau a cikin littafin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin na al-allamatu shaykhi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana da littafi a cikin littafinsa wannan rawdatul muhibbin din yana da fasali ko babi mai kyau fawaidu ghadil basar littafi ne mai babi ne mai mahimmanci sai mutum ya je ya duba shi Allah ta'ala faqad qala faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla faqad qala Allah azza wa jalla Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ce mummunai masu imani maza ya gudu min absarihim su rinsa idanuwansu su rinsa idanuwansu game da Allah abinda Allah bai da su gani ba a game da abinda Allah bai da su gani ba su rinsa idansu kassu kassu kassu kassu bude idan su kallon abinda Allah shi yasa ma Allah ya ce ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi suduru mutum ya dan yi kalla kaman bai kalla ba to Allah ya san ya kalla kan kha'inatul a'yuni kenan to Allah yana sane da wannan an ce lokaci yayi kuma gayi akwai tsawo to da kama tsaya mun sai mu tashi wannan wannan wannan kaulin na gaba mun dai tsaya a daji ina fushiyan kan mu ga sarki